أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikima shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkurani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka wanda muke cikin wannan sura suratul waqi'a sura mai albarka insha Allah a yau muna ranar Lahadi 12 ga watan Ramadan shekara 1447 hijiriya wanda shi ne ɗai ga watan uku watan mars ko 2026 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewa shi da ƙaddarawa shi da yarda shi ya amince mu faɗi abin da yake shi ne daidai kuma mai aiki da shi kuskure ya kare mu daga yin shi in mun fada cikin shi Allah mana gafara shi ya share shi daga cikin kirazanmu idan ban manta ba darasin da ya gabata ranar jiya muna cikin wannan sura suratul waqiya a cikin bayanan da ya gabata wato mun gani wasu manya-manyan ni'imomi da alamomi da duk mai hankali idan ya kalla zai tabbatar cewa Allah ɗaya ne kuma Allah ya isa ya tada mu bayan mutuwa bayan sun karyata bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala daga ciki sai yake cewa mu muka halicce ku Allah yake tuna mana shi ya halicci mutane gaba ɗaya da talikai Allah ya ce mu muka halicce ku falaula tusaddiqun dan menene yasa ba ku karyatawa ku duba daga cikin ne'imomin da Allah subhanahu wataala ya nuna misali mani da yake fita daga cikin namiji yana shiga cikin mace har a samu halitta Allah yake tunatarwa ku kuka yi halittar nan da aka samu haka zalika Allah subhanahu wataala yake cewa ku duba Allah shi ne ya kadarta mutuwa a tsakanin jama'a gaba ɗaya a tsakanin talikai gaba ɗaya to wannan mutuwa da Allah ya kaddara ita ma kaɗai ta isa ka gane cewa za a tashi in ba dan za a tashi ba to dan mi za a yi mutuwa an gane ko da sai a bar ku an gane ko sannan kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa shi ke da ikon ya sake kagar kagar ku ya sake kagar halitta gaba ɗaya yayi wani halitta yayi wata kaga wanda ba ku sani ba alhali kun riga kun san menene islan halittar ku na farko Allah subhanahu wataala ya ce ba za ku wasu ba alaka zalika Allah ya tunatar da jama'a wato abin da ake shukawa yanda zaka shuka shi ka watsa shi in kana noma kai kake daidaita shi huto ko kuma Allah ne mai huddo shi bayan ka sa dunkulallen abu matacce Allah ya raya shi ya huddo shi ya maida shi mai rai kuma ya hudda ma iri da yawa daga ciki da Allah ya ga dama da ya maida shi mai da ya maida shi nikakke da ya maida shi karmami abin shekewa Allah subhanahu wataala ya ce sai ku kasance kuna tunani kuna cewa menene wannan ai asara ce aka dora mana wasu daga cikin ku sai a kawai haramta mana ne aka yi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tunatar da mu yace shin ba ku ganin cewa ruwa ruwan nan an gane ko wanda kuke sha ku kuka sabko shi daga cikin girgije kuka zubo shi ƙasa Allah ya ce ko mu ne masu sabkewa an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce da mun ga dama da mun maida shi ne ruwa ne mai tsantsi dan me yasa ba ku gode ma Allah kaga duk wannan Allah yana tuna mana ni'imomi mu gode mu tuna mu yi kaza Allah subhanahu wataala ya ce shin ku bani labari wutarku wadda kuke kunnawa ku kuka kage itaciyar shi ko kuma Allah ne ya kage itaciyar wutar nan an gane ko Allah ne ya sata mai amfani ga matahiya kuma ga kowa mazaunin gida ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya ce kayi tasbihi da mi da tsarkake sunan ubangijinka mai girma ina shi wannan shine darasin da ya gabata jiya ko a takaice insha Allah yau insha Allah kenan zan mu tashi aya ta 70 da da biyal bi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ce mana, Fala uqsimu bi mawaqi'un nujum. To, ina yin rantsuwa, ina rantsuwa da mafaɗar ko kuma mahudar tauraro, mazaunar tauraro. Lalle ita, ita wannan rantsuwa ce mai girma, lauta alamu, da kun kasance kun sani. Allah ce, Inna hula ƙur'anun karim, lalle tabbas shi wannan ƙur'ani ne Ƙur'anin nan saukakke ne daga wurin Allah, Ƙur'ani ne mai girma. Fi kitabin Maknun yana cikin littafi abin kiyayewa daga wani sauyi, an gane ko? La ya masuhu ilal mutahharun babu mai taɓa wannan Ƙur'anin sai masu tsarki. Allah subhanahu wataala yake faɗi cewa ai saukakke ne daga Ubangijin talakai, Ubangijin talakai shine ya sauke shi. An gane ko? Sai Allah ya ce, shin yanzu da wannan zancen ne kuke ƙaryatawa? zancen na Allah ne kuke karyatawa sannan kuke kuma sanya godiya arzikin da Allah ya maku shine kurama ta da karyatawa mun gane ko wannan shine Allah subhanahu wataala na farko yace mana fala uqsimu bi mawaqi'in nujum lalle Allah subhanahu wataala yace lalle tabbas ina yin rantsuwa da mazaunar tauraro ko mafadar tauraro an gane ko ta tsinniyoyi na sama wasu malamai suka ce mawaƙi'in nujum ai nujumul qur'an saukal alqur'ani a dunkule munajjaman kasan ya aka sauko qur'ani eh an sauko shi Allah ya sauko shi a dunkule jumlatan wahida daga lau'il mahfuzi izuwa mi izuwa sama duniya baitul izza an gane ko ana aka sauko shi munajjaman a dunkule to shine wannan mawaƙarin nujum na sabka wasu malamai suka ce haka ake ne daga nan da aka sabko shi shine sai aka sabko ma annabi shi mufarraqan ala hasabil wannan mawaqi an gane ko in an yi kaza sai Allah ya sabko aya kaza take ne amma daga lauhil mahfuzi aka sabko shi aka kashi baitul izza sama'ud dunya daga nan ake ciro shi a ɗauko aya a kawo to wasu suka ce wannan mawaƙin nujum ɗin shi ake nihi na saukar alkur'ani dunkule guda a wasu malamai suka ce a'a mazaunar taurari Allah yana rantsuwa da mafadan taurari ko mahudarsu ko mazaunarsu an gane ko anan akwai wani darasi na aqida shine Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da abin da ya ga dama dan nuna maka girma abin ko daraja abin ko dan ganin dama Allah subhanahu wata'ala alhali mu bayu ban mu da ikon mu yi rantsuwa da ko menene sai da Allah subhanahu ta'ala man kana halifan falyahlif billah in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah auli ya smut ko ya shiru ko kai ya rantsuwa in ya san ba zai rantse da Allah ba kai ya rantsuwa ba a rantsuwa da komi sai da Allah subhanahu ta'ala shi kuma Allah yana mi yana rantsuwa da abin da ya ga dama wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr an gane ko washamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha an gane ko wadduha wal layli iza saja an gane ko Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama dan nuna ma wal asr da lokaci adan nuna ma muhimmancin abu ko kuma danganin damar shi shi Allah subhanahu wataala nan ka gani sai Allah ya ce me bala uqsimu bi waqi'in nujum wannan ina rantsuwa ka ce ina rantsuwa wato da me ake ce mashi ji Allah subhanahu wataala da mazaunar tauraro ko mafadansu ko mahudansu mazamunansu an gane ko sai Allah ya ce mi amsar rantsuwai kenan wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim ita rantsuwan nan dai ka sani cewa rantsuwa ce da kun sani wallahi rantsuwa ce mai girma an gane ko rantsuwa ce wato mai girma mai girma sosai innahu ga amsar rantsuwan nan innahu laqur'anun karim shi dai tabbas lalle wannan qur'ani qur'ani ne wanda yake mai girma lalle shi wannan qur'ani ne mai girma amsar rantsuwar tana can tanzilun min rabbil alamin ko amsar rantsuwar kenan shi wannan qur'ani ne mai girma Allah sai da ya rantse a gaya ma qur'ani ne mai girma Allah ya sauko shi an gane ko kasan mu muna rantsuwa ne da Allah don tsoron Allah subhanahu wataala kana rantsuwa da abu don tsoron shi shi kuma Allah ba don tsoron wannan yake rantsuwa ba yana yi ne don ganin damar shi shi Allah shi yasa babu wanda ya dace ka yi rantsuwa da shi ka ce menene kaza kaza kaza duk wannan rantsuwai takwaran kwatsa ko takwaran kwatsa halitta ce daga cikin halittar Allah ba a rantsuwa da takwaran kwatsa an gane ko in ka zo wurin wurin mutanen yamma har doguwa suke rantsuwa da ita dan baki na rantse da baki da doguwa aljannu ne wa kana rantsuwa da aljannu ka yi shirka ka zama mushriki tsoron su kake ka gani shirka ce wannan ko da wasa kanka kuskura ka sa wani abu a rantsuwarka dan su kuma an ka fuskanta wurin addinin hindu da komi ma rantsuwa suke komi da komi kaga aqida ta musulmi kawai da Allah ta ɗaya kiran tsewa kuma rantsuwar musulmi mice ce wallahi tallahi billahi to kaga duka rantsuwar musulmi na rantse da Allah kenan rantsuwar musulmi rantsuwa da qur'ani ana rantsuwa da qur'ani qur'ani sifa ce daga cikin sifa Allah ana yi kenan tunda kalamullah an gane ko magana Allah ka rantse da Qur'ani lafazin magana Allah kana yi an gane ko amma wannan din ne da muka saba a zo a doko laya aika Allah mana gafara wa innahu laqasamun law ta'lamuna wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim cewa dai rantsuwa ce da kun yi sani wallahi rantsuwa ce mai girma sai Allah ya ce ai wannan ƙur'ani ne ƙur'ani ne mai girma a ina yake fi kitabin maknun yana wato lalle shi wannan ƙur'ani yana cikin littafi littafi abin kiyayewa daga wani wani sauyi ba wanda isa ya iso gare shi bai yiwuwa ka sauya ƙur'ani yana cikin littafi lauhil mahfuz kuma da aka sanko shi ila sama'id duniya bote izza da aka sauko shi a duniya ala hasbil mawaqi sai aka sanya shi cikin kirazan mahfuzun fi sudurir rijal cikin kirzan mazaje shine ta Allah subhanahu wataala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu mu muka sauko da wannan alqur'ani Allah yace kuma mu muka dauki alƙawarin kiyaye shi a cikin kutubus samawiyya babu littafin da Allah ya dauki alƙawarin kiyaye shi in ba mi ba in ba qur'ani ina at-taura injila sufi ibrahim sufi musa an gane ko injila shine dai na kusa na karshe ko na annabi isa to ya yake akwai nouveau testament sabon alkawari akwai ancient testament akwai na luke luke yake ko matthias da wa suna nan kowa da irin nashi da mutum ya giga ya giga sai ya je ya rubuta wannan bibil din shi yanzu zaka ɗauko nouveau testament misali na matthias na shi ko ka ɗauko na hannu na misali da na hannun alaran ba ɗaya ba ne ba sai ka samu bambanci kuma duka wai ɗaya ne saboda Allah bai ɗauki mi ba alkawarin sai suka sanya abin da suka ga dama suka sanya abubuwan da suka ga dama a cikin su duk wani fasto da ya giga sai ya sa abin da ya ga dama a Qur'ani ka taɓa ganin malamin da ya giga ya ce nan ya kamata a sa
ko ya ce a canza wasalin a ko ya ce wasalin da a maida shi ƙasa ko a maida shi sama wasali ma kan mu sauya aya wasali sai Allah ya ce inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka san ko wannan azzikir alquran din nan mu muka dauki alƙawarin kiyaye shi wallahi ko ka canza samu za kai daga can cikin wani malamin ƙauye cikin zaure cikin daji cikin ƙauye da ya ga qur'ani ya ce na an sauya yanzu za a gyara shi bai taɓuwa bai taɓuwa ai sun yi ta muhawala su sauya shi ba inda yake zuwa sun yi ta muhawala su cire wani abu ba inda yake zuwa Allah ya ɗauki alƙawarin za a kiyaye shi har ranar tashi kiyama inna nahnu nazzalna zikr shine fi kitabin maknun sai Allah ya ce mi la yamassuhu illa almutahharun ba mai taba wannan littafin sai mi sai masu tsarki ana an samu fassara guda biyu la ya masuhu ai lauhil mahfuz littafin ba mai taba shi sai mala'iku tsarkakakku daga zunubi ba la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kadai suke da ikon taba wannan wannan lauhin mahfuz fassara ta biyu wadda tace kusa ita ce qur'anin nan in baka da sarki baka taba shi in baka da tsarki baka ta ashi ƙur'anin nan na hannunmu sai da tsarkinka ne zaka ɗauke shi in baka da tsarki kakka taɓa shi shi ne zaka ga malaman fiƙo na sai ma fiƙo malikiya duka ba a taɓa mi ƙur'ani ba da arwala ba da tsarki to a nan ne malamai suka ce a tsarki cewa ya kaskashi bi akwai tsarki asghar akwai akbar tsarki asghar shine kayi rihi kayi bayan gari ko kayi mi hutsari baka yi arwalla ba a tsarkake kake an gane ko zaka iya ɗaukar shi kan kayi arwalla akbar kuma shine mi janaba ko haira ko biki shine akbar a mumini kenan dama a kahuri babu hira kahuri kakka bari kahuri ya ɗauki ƙur'ani kakka bari an ɗauko riwaya cewa umar ya isko ƴan uwar shi kanwar shi fatima sunanta ko suna karatun ƙur'ani ta yi ta yi ya bata suna karatun wannan ana koya mata ita da mijinta taitai ya bata ta ce a'a yayyayi ta bashi yayyayi ta bashi ya gani menene ta ce a'a la ya masu illar mutahharun ta ce kafiri ne shi batta bashi qur'ani lokacin kai musulunta ya buge ta yawarta ya karanta ya gani menene ciki an gane ko eh maza ya buge ta kawai Allah mana gafara ya gani menene ciki to kafiri da ba a san ma yayi akwai ruwaya an ce kar ku dinga zuwa da qur'ani ƙasashen kafirai don kasu ɗoka. To wai a matsayin ka kai musulmi ake ne, wannan kana da janaba haira biki an ce ka ɗauke shi. Wasu malamai suka ce kai in dai musulmi ne kawai ka ɗauki ƙur'ani a kowane hali. Saboda hadisin nan innal mu'mina la yanjis. Abu Huraira ne ya zo wucewa sai ya ga manzon Allah yana da janaba. Sallallahu alaihi wasallam sai ya kauce. Annabi ya ce ya aka bangan ka ba ka zo majalisa Abu Huraira. ya ce na zo ne ɗazu ina da janaba nike kyamar in zauna tare da kai kuma da janaba a jikina ina da jasa sai annabi ya ce mai subhanallah tsarki ya tabbata daga Allah innal mu'mina la yanjis ai mu'mini bai najasa an gane ko ai hatta da wato malaman da suka ce macen da take jini ba ta shiga masallaci an yi rufsa ga wadda za ta yi durwa durwa ko ta sa kush ta rufe tana shiga ai da man kar ta bata masallacin ne da ɗansa jini an kafa hujja da hujja da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura Aisha ta ɗauko mai wani shinhuda shi a masallaci tana jadaba yace je ɗauko man ta shiga tana najasa tana haira yace je shiga ɗauko man ta ce ta ɗauko ka gani to wannan ke ga duka maganganun duka akwai su la ya masuhu sai Allah ya ce mi na'am تنزيل من رب العالمين shi wannan Qur'anin saukakke ne daga ubangijin talakai wannan kaga sai suke cewa ai wani mutum ne yake koya mashi Qur'anin nan a'a Allah subhanahu wataala ya ce a'a wa ma huwa biqauli sha'ir sha'ir suka ce kai waka ce yake Allah ya ce wa ma huwa biqauli sha'ir alilan ma tu'minun kadan daga cikin ku ne suke imani sai suka ce a kai dan dabo ne Allah ya ce musu wala biqauli kahin ba magana dan dabo bane ba kalilan ba tazakkaru kadan daga cikin ku ne suke wasuwa sai Allah ya ce mi tanzil tanzilun min rabbil alamin ai saukakke ne daga ubangijin talikai an gane ko hatta da wannan da aka ce ya duba ƙur'anin nan ya zai ya ce menene suka ce mu ce mashi ɗan dabo ne ya ce kai mun san kahana ba ɗan dabo ba ne mun san bokaye ba boka ba ne ba can sai ya ce in huwa illa sihirin yi ofar in haza illa qawl illa ƙaunul bashar ba maganar bashar ba ce ba Allah ya ce masu a haɗa masu saukakke ne daga ubangijin talakai to da suka ce maganar mutane ce sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi lansan defi ya yi lansan defi ya ce a kawo mi aya goma a cikin shi irin shi in kun isa suka kasa Allah ya ce fatu bi ashar suwarin muftara ku zo da menene kagaggen surori guda goma irinsu aka zo aka ce kai kuka sura guda har aka ce a kawo menene aya ɗaya Allah ƙarshe sai ya ce masu ƙulla inista ma'atul insu wal jinnu ala an ya atu bi mithli hadha alquran la ya atu da bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din ya ce kai da za a ce maka a tattaro mutane gaba ɗaya da aljannu gaba ɗaya a ce su zo su kawo kwatankwacin wannan ƙuranin ba su isa su kawo da kwatankwacin su ba ko da sun kasance sashi yana taimaka ma sashi ba su iya kawo kwatankwacin shi an gane ko kenan shi kadai kanka defin nan da aka yi lanse ya isa ya tabbatar ma cewa tanzil tanzilun min rabbil alamin ai wannan qur'ani wato saukakke ne daga ubangijin talikai da mutum ne yake yin shi mutane nawa ke da kwai surduwe nawa ke da kwai surduwe wanda da abin da ka kama sai sun ka irin shi amma qur'ana har yanzu sun kasa kashi kuma jefi a gabibul da yake kawai ba Allah bai dauki alƙawarin sau- tsare shi ba kowa da ya da ya kiga sai a kawo maka ka iya kawo aya ɗaya daga cikin bibi na'am Allah mana gafara shi saukakke ne daga ubangijin talikai kenan defi ba wanda ya isa amma kowa lansan defi ba wanda ya isa ya kawo kwatankwacin shi kuma haka haka yake zaunannen shi defin shi har zuwa har zuwa ranar tashin kiyama sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa mi أفبهذا الحديث أنتم مدهنون shin da wannan zancen na alƙur'ani shin da wannan alƙur'anin kuka kasance yanzu kuna ƙaryatawa ƙur'anin ne kuke ƙaryatawa tashin kiyama da aka gaya muku kuke ƙaryatawa da Allah ya ce za a tada ku a yi hisabi shin duka da wannan kuke ƙaryatawa ne na'am وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون rizqakum kuma kuke sanya godiya godiyarku da Allah ya maku arziki shine ku ƙaryata ladan godiyarku ya ake ya ake son mumuni yayi godiya mumini ya yake godiya da aikin da Allah yake so an gane ko to ku kuma kun mai da ladan godiya arzikin da Allah ya maku shine ku karyata maganganun Allah an gane ko kai ne misali babanka bai son ka sa music ko gida an gane ko walillahi almasallu ala sai ya siya maka wani abu wani ordinateur moto mota kawai sai ka kira abokanka a gode ma baba sai a sanya music ko gida shi kun bai san music ya kenan godiyan maye zaka yi da shi kenan aiko in zaka yi godiya ya kamata ka yi ka nemo abin da yake son ka yi ka yi ta yin shi shine ka gode to shine kaga godiyan mumuni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka same shi yana irin kiyamun lailin na yana cikin shan wahala aka ce ya rasulullah bilal da ya zo tara shi yace kake irin wannan ibada alhali an gafarta ma abin da ya gabata da zunubinka da abin da zaka yi in zaka yi shi nan gaba sai ya ce afala akuna abdan shakura aisha an rawaito bilal an rawaito aisha fi dhabt hadisan duka sun so bilal wancan ya zo tada shi daga a huto sallah ya isko shi yana cikin wannan halin ya ce afala akuna abdan shakura shin ba zan kasance ba bawa mai yawan godiya godiyar rasulullah shine ya yi ta ibada to ku kuma da allah ya muku arziki ya muku wannan shine za ku yi godiyan maye shine ku dinga karyata wannan arzikin da allah ya muku an aka ce arziki ba ba sai ana nihin dukiya ba lumfashi da kake arziki ne da aka bar ka kadai da lumfashin ka arziki ne kai ka tashi ka je ka yi satisfaction din visual ɗinka ka zub da teshe na cikin ka arziki ne ka je ka ga wasu sai an tilla nan baran cikin su ta nan suke biyan wannan din su haka ne ko tsaran ciki ka je ka gani wani ya kasa yin hutsari sample hutsari sai an ɗauki sunt irinar an sanya tiyo cikin gaban shi ya gida ka yi tunani ka san ko ba komi za a shi sashi a sa gaban shi ya shiga hutsarin ya dinga hutuwa nan kuma yana kuncewa yana sauyewa yana daurewa amma kai da ka tashi car kawai lahiya lau kile wa salai ba arziki bane ba wannan ma wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun shine godiya arzikin ku shine ku gode ma Allah ta wannan hanyar Allah subhanahu wataala ya ce mi فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين نعم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da faɗa mana kuma, ya ci gaba da faɗi ku masu ƙaryata wannan, wata ja'aluna rizika kuma annakum tukarribun, ba kuna ƙaryatawa ba za a tashi, ba kuna ƙaryatawa ba a isa mitina wa kunna turaban, to yanzu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, tun da kun ce, in an mutu ba a tashi, to ku hana mutuwan mu gani an gane ko shine Allah ya ce falaula idza nam falaula idza balagatul khulqu menene ya hana ku idan rai ta- ya iso zuwa makogoro yana shirin huta wa antum hina izin tanzurun ku kuma a lokacin kun kasance kawai kuna kallo an gane ko wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce mu kuma mun fi kusa mun fi ku kusa da shi an gane ko alhali ku ba ku sani ba ba ku gani ba ku ganin cewa Allah ya fi ku kusa da shi falaula in kuntum ghayra madine to ku menene yasa mi ya hana in kun zamanto waɗanda za su ce ba a tasowa ba a taso da su an mutu tarji'una ha in kuntum sadiqin ran nan in zata huta kuma ido ta inda daga sai kuke ku hana ran huta kun ga gatse ne na Allah yake yi gatse ne da fada ake yi Allah ya ce fa amma in kana min al-muqarrabin to amma shi wanda za a hudda mishi ran in ya kasance cikin makusanta na Allah ɗan gaban goshin Allah an gane ko fa amma in kana min al-muqarrabin farauhun to sakamakonsa shine hutu wa raihan da arziki mai daɗi da ƙamshi wa jannatu na'im an gane ko da aljanna mai ni'ima aljannar ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin in ya kasance kuma daga ma'abota hannun dama ne masu amsar littafin su da hannun dama sai Allah subhanahu wataala ya ce fa salamun laka min ashabin yamin to aminci ya tabbata gare ka don ka zamanto cikin mutanen hannun dama barkanka aminci ya tabbata gare ka Allah ya ce wa amma in kana minal mukaththibina dallin to idan kuma ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa ne kuma batattu ne sai Allah ya ce mi fa nuzulun min hamim to dalle za a musu nuzul gara ta baki maraba da baki da tafasasshen ruwa mai zafi an gane ko shine sakamakon su wa tasliyatu jahim an gane ko wa tasliyatu jahim da kuma shiga cikin wutar jahim a nasa su a sanya su cikin cikin wutar jahim inna haza lahu alhaqu lahu haqqun yaqin lalle dai wannan ka sani wannan bayanin an gane ko shine lalle wannan bayani ne na gaskiya wato na gaskiya na yaqini na tabbatarwa Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim to saboda haka ka yi tasbihi da tsarkake sunan ubangijinka mai girma Allah ya ce me falaula iza balagatil hulqum me yasa ba kun ce bani ba ai zamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'ufun a to me yasa falaula iza balagatil hulqum me yasa lokacin da rai ta zo makarkara da lokacin da rai ta zo zata huda an gane ko lokacin da rai zata huta daga cikin wato jikinku kalla iza balagati taraqiya wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq lokacin da rai ta zo makarkata zata huta sai ka ji ana man raq a nemo likita ashe a kai shi likita a kai shi urgence a huta shi france a huta shi ina a ina ta iso to menene yasa lokacin da ran nan wa antum hina izin tanzurun ku kuma a wannan lokacin ku kasance kuna kallon shi ba yanda kuka iya da ran nan likita na duniya duk likitan da za a kawo sai ya barta ta huta fa idza jaa ajaluha fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan rai ajalinta yazo ba a gabatar da ita nar sa'a daya kuma ba a shayi mata lokaci walan yi akhirar Allah nafsar iza ja a ajaluha idan rai ajalinta ya zo wallahi Allah bai jinkirta ta wa an hina izin tanzurun a lokacin kugo kuna kallo su yawa zaka gani mutum ya yi rishin lahiya haka ne ko sai ana ganin ya yi warke sai ya taso kuma ya yi mi a ce har ya warkewa nan ya hutu lokacin ta ne wani fafa ɗin da zai hutu ya yi da sauran abincin shi bai ida ba shi ne ya zo ya ida sa ana ba da hikayar wani bawan Allah sai ya haɗa rijiya latija ne da ya faɗa rijiya sai aka zo wuwu aka hudo shi da aka hudo shi aka tada shi aka ba shi mai madara ya sha aka ce ya aka yi ka haɗa rijiya ci wallahi kawai na zo ne nan ina tahiya ina tahiya kawai banganta ba na zo ya ƙara haɗawa wai yana explique yadda aka yi hada ya tashi ya zo yana explique kuma ƙara hadawa a tabi ɗin ya mutu alamai suka ce wancan arzikin nashi ne fa'iza ja a ajaluha la ya sta'akhidu na sa'atan wala ya sta'akhidu ba a shanyo arzikin shi ba lokacin bai ba ya zo ya yi da magana shi ya yi da faɗin shi ya yi da shan madarar shi ya yi da abin da yake zuwa duki ajalin shi Allahu akbar falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun kuna zamna kuna kallon shi can kuke yi wakila marra wa zai yi mi magani a nemo likita ba wanda ya isa yi amfanar da wanda ba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce a lokacin nan mu mun yi kusanci gare shi mun yi kusanci da shi akan ku zahi baka shi zahi na'am kunna kunna farka wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun yi kusanci gare shi da ku walakin la tubsirun alhali ku kuma ba ku gani Allah subhanahu wataala ya yi kusa da shi da ilimin shi da kudurar shi da ikon shi da damkar shi Allah subhanahu wataala ya fi kusa da shi akan wato mala'iku da mala'ikun shi suna zamnake waye da kai an gane ko Allah ya fi kusa da da ilimin shi akan ku da kuke kewaye da shi kana zamna a kusan dan uwanka to Allah subhanahu wataala da ikon shi ya yi kusa da kai fara fargashi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin wari Allah ya ce ya fi kusa da kai da wannan babban jijiyar nan ta wuya akan akan akan akan akan ka an gane ko wannan mas'ala ce aqidiyya Allah subhanahu ta'ala yana ina yana sama aqida ka ce Allah yana ko ina kuskure ne ko kai ba za ka so a ce kana ko ina ba bare ka ce mi Allah yana ko ina yanzu a lar actual ka so a ce kana cikin post wannan dai na salga kaga ba ka so ba in ka ci can ba ko ina bane ba wani aka ce wani filozof ya tambaye su ina Allah suka ce yana ko ina ya ɗauko wani konko konko ya hura alimeta ya nasa ya ce ya kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil su ne masu sakar aƙida kuma ya aiki da wannan aƙida tasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabin shi yazo ya bige baiwar shi ta jimu sai ya tausaya mata. Yazo yake wada ma Annabi, "Na bige ta." Rasulullah ya ce, "Ina take ka ina so in diyo ta ta in kyauta ta mata. Kawo mana ita, kawo mana ita in ji Rasulullah." Aka kawo ta. Yace ai yace shi wane ne? Tace Muhammadu Rasulullah. ya ce aina Allah ta ce fi sama annabi ce ya tuƙa hafa inda ha mu'mina ina Allah ya ci ta ce Allah yana sama annabi ya ce da yauta ta mumina ce kenan kaga annabi yana nuna mana sai mumini yake yarda cewa Allah yana ina Allah yana sama amman ka sani Allah subhanahu wata'ala kudurar shi ikon shi ilimin shi jin shi ganin shi komi ba inda yake boye mashi yana ko ina wannan ko ina da komi da ko ina Allah ya sani jiya ai mun gani wa ma tasqutu min waraka an gane ko wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatun fi zulmatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah subhanahu wataala ka duba duniyar nan gaba daya duniya ai ta babban mahaukaci duk duniya eh da kaji duk duniya ka san yace wa ma tasqutu min warqa duk wani fai da zai sabko kakka dauki na duniya ka dauki na unguwarku kadai a lokacin rani da an kada iskan nan fenos ke zubewa na duniya gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya santa wala habbatin fi zulmatil ard kowace irin ƙwaya da take cikin cikin duhun ƙasa wala ratbin ɗanye ne wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin Allah ya san shi ba abin da zai koye mashi wa huwa alladhi yubsir dabiba namlatin sauda ko fi lailatin zalma wa hiya mashiya shi dai Allah shi ne yake ganin san bakar tururuwa cikin bakin duhu saman bakin dutse kuma tana tahiya yana ganin bakinta an gane ko yana ganin sawunta yana sane da komi ba abin da ke kubce mashi amma Allah yana ina yana sama wa kana arshuhu alal ma amintum man fi sama an yaksifa bikum al-ard wane ne fi sama am amintum man fi sama wane ne fi sama Allah ilayhi yas'adu kalmu tayyib wal amalu salih yarfa ina ne ake hawa sama Allah yana sama sannan kuma yana san kowa saman duniya sabkayan da ya daidai da shi wannan duk ba ruwan mu ba mu sani ba ba a samu tambaya ba kawai yana sama an gane ko to amman Allah yana sanar da duk abin da ke faruwa shine kusancin shi da kudurar shi yana kusa da kudura ya ga damar ya ce ran nan a maida ta ko za ta fito ta koma mala'ikun shi suna nan an gane ko suna kusa wani hadu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun an gane ko kaga urai tana hutowa tana magagi tana da hagagi idza balagatil hulqum sai Allah ya ce mi
فلولا إن كنتم غير مدينين Allah ya ce mi yasa in kun kasance waɗanda an gane ko ba su yarda ba cewa za a tada su za a maido su za a tada su ranar tashin kiyama kuna cewa ai za mu tuna kunna turaba mi yasa lokacin da ran nan ta zo mu kyarkata sai Allah ya ce mi tarkunaha ترجعونها إن كنتم صادقين in dai da gaske kake da gaske kuke kuma da ran cikin cikin cikin me ita mana in dai da gaske kuke kuma da ta mana ba kun ce ba a tashi ba a mutu to ku hana mutuwan mu gani kuma da ta in kuntum sadiqin ba da gaske kuke to kuma da ta mu gani an gane ko kana kallo kana kallo naka zai mutu ya zaka yi eh bayan da ka iya bayan da ka iya kawai ka yi mai addu'a ka shahe kuma a yi kiran sallah ka tashi ka tai eh wani ya ce wani ya ce sai Allah ya kashe ubanka a yi sallah ka tashi ka tai dole an kan ka tai ma an kana su Allah mana gafara eh yanzu babanka zai mutu ana gaka da sallah asuba ko kuma ka tashi ka je a yi kiran sallah ka bar shi sai an dawo daga sallah ka tai haka ne ko Allah mana gafara ji na'am Aha ba. Wannan wannan karin magana Hausa ba, aka ce mutuwa na kuma idan ma'ayi ijuwa. So nawa uwa tana rungume da ɗanta. An amshe shi. An amshe shi. Aina ma ta kunu. Bare kana hannun wannan. Bare kana hannun ma'ayiya duk inda kake mutuwa tana raska ku. Ko da kuna cikin ginne masu tsawo. A mutuwa ba wannan magana. ba wannan magana ai mun gani da tana saurara ma wani da ta saurara ma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ka gani kumai da ran inda gaske kuke anan akwai wani bayani jiya marar lahiya ba kowa ba ake ajiwa kalka kuskura ka tura kullu man habba wa dabba yayi jinyan naka ka kora kowana tarkata batata kawai yayi jinyan naka a jiya sai mai ilimi sai malami ake ashewa jiya a kakka ashe kowa saboda marar lahiya in baka ashe mai malami ba ya yi jinyar shi kwaba za a yi sai ya gani cewa kai ba a bar su da lahiya ba sai ya yi sallah ba ita kuma sallah in dai da hankalinka ko komi bai motsi a jikinka tana kanka kaga ko komi ka san akwai irin komar da ake shiga an shiga koma a ce yana jin komi kawai bai da iya motsi ne to wannan ma in dai yana jin komi ya san me ake sai a faɗa mai lokacin sallah ya iliya kai sallah ba an ce yana ji ba to sai ka ce mai iliya kai sallah sallah kuma ko da komi bai motsi kawai mutum zai kudirce ka saurara ko kai ma gila ka faɗa irin wancan komai Allah mana gafara Allah kawai ka kudirce a ranka kana sallah kana kwancan kawai ilsufi a haɗa ma wata sallah ce in kuma Allah ya gawa ka da wannan masu shi kamar ilimi kawai ka dinga kiyastawa lokacin sallah kaza yayi kai sallah me yasa ake cewa ka aje mara mai ilimi shine zai tada ka ya duba yanayinka ya iya kawo ma kama ka kai har wallah ko taimama zai kama ka yi shingina ka zai yi ka zamna ko daga kwance zai barinka tada ka zai ya rike ka sai mai ilimi sallah ba a wasa da ita sannan shi mai ilimin shi ne idan ya gani ka zo gargara iza balagatul hulqum sai ya dinga ce ma la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana maimaita kamar zikiri a kan shi eh ba kai kanka ce sai la ilaha illallah ba a ce mutum kai ba haka kawai maimaita za kai kana zama kana zikiri la ilaha illallah in ya ci sa'a Allah ya yi, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit sai ya amsa shi kuma man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah ta gare ya shiga aljanna zaka ji dadi a ce naka ya mutu da la ilaha illa Allah wato wannan abin yana sabke ma radadin mi mutuwar tashi yana rage ma a ce ai wani ya cika da la ilaha illa Allah baka ji ba misali babanmu yana ba mu labari ya ce wasu tsahi ne guda biyu ba su shiri tsakaninsu ‘yan uwa ne kuma ba su shiri sai ɗaya ta yi rashin lahiya sai aka yi mata wacce wadda mata shiri sai ta yi jiyarta tana jiyarta sai ta ga kama abin mutuwa kama abin mutuwa rashin lahiya ta yi tsanani ta ce wancan ita kira ki salabci ka san duk kira ka salabci term ɗin latijawa ne a ce ita kira ka salabci ka ce la ilaha illallah kenan ta kalle ta ta ce na ki bandi in ke ce mana Allah sai ki je ki faɗa mashi astaghfirullah Allah ya rowa mata asiri ba an da rashin lahiyar ta mutu ba to kai ya kake gani ba a hada sai ta gani kawai ganganci ne take mata eh na'am da kwai arne da ya mutu da la ilaha illallah suna likita fa suna likita a Nigeria suna hada musulmi suna la ilaha illallah akwai arne a shinyar arne ya doka kuma yana ɗauka mutu. Na'am? Haka suka ce, suka ce Kirista ne. Kirista ne. Suka ce, ya ce, hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha, illa zira, fa yi su biku alaihin kitab, fa yi amalu bi amali. Allah mana gafara. Fa yi dukulu ha. Akwai wani lokacin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam, lokacin da aka ce yakin Uhudu, shi an san shi, an san su ba musulmai bane dukansu an gane ko dukansu ba musulmai bane aka huta yakin uhudu bayan musulmai sun huta suka ɗauki wuta ko bai suka huta suka bi musulmai suka ma musu yaki anan duka suka yi shahada ba su taɓa sallah ba a duniya yaki kawai suka yi suka yi shahada an gane ko innamal amal bil khawatim yace dugu aiki ana aiki shi da ƙarshen aiki mi kai na ƙarshe Allah sa mu cika da imani shi yasa kullum ake addu'a Allah sa mu cika da imani eh baka ji ba shi ma wannan ana bada wata hikaya irin wannan Isra'iliyat aka ce ladani ne ladani ko sai ya ce a mashi abin da zai ya gani aljani shedan mai hada hada an gane ko ladani ne yana wannan sai aka ce ya nemo kwamsa kare da ta doki da ta mine ne aka bai surkulla ne ya hada sai ya kwalli aka ce ka je kasuwa ka ga sheda ya zo kasuwa ya tsaya sai ya gani mai nono wannan shedan ya kwaba nuna sai ya turo wani kusa ya hada hada can yayi gaba yana ta dariya sai ya je shago shi ya kamo shi ya ce kai kai ne shedan ya ce yau ba mai raba da kai daman kai ke hada mutane shi ladani karhi imani ya ce ya aka yi ka gani ya ce ga abin da muka yi sai shaidan ya ce mashi ya ce kai kada ba kanka wahala tsoronka shekara saba'in ya ce mai ko ɗari ka mutu ha an gane aka ce shi ya sare ce mako aka ce isra'iliya ladani sai ya shi daɗi ya ce ina shi kenan sai ya shiga sharholiya sai ya ɗauko masu goge da 'yan mata ana kaɗa mai ana idi kake ba ladan kake ba idi kake a kwana uku ya mutu. Allah mana gafara, Allah tsare mu. Kakani ya ga kwaf, ganin kwaf ya sha ya mai muga abu. Tarji'una ha in kuntum sadiqai. Kenan jiya kaga wa ake kaiwa? Malami ake kaiwa jinya. Wanda ya san ahkam na jiya, hukumce hukumce na jiya. An gane ko? To sai ya ce ku maida shi in kun kasance da gaske kuke ba a mutu ba. Na'am. sai Allah ya ce.
فأما إن كان من المقربين Me zai samu?
فروح وريحان وجنة نعيم In ka kasance, to yanzu shi wannan masu karaitawa an gama musu, in kun isa ku yi kaza an gama. Sai Allah subhanahu ta'ala zai ƙara mana conclude ɗin ayar, conclude ɗin sura ko? Aka ce, fa amma in kana minal muqarrabin amma to in mutum ya kasance cikin makusanta conclusion sai Allah ya ce kawai farauhun hutu kawai hutu abinda Allah ya kira shi hutu kasan hutu ne hutu kawai za a sha zan mu je mu hole mu more a aljanna sha Allah akwai ratarafai zan mu huta hutu kala-kala eh wa raihanun da arziki kala-kala kamshi kala-kala babu iyaka ƙarshe wa jannatu na'im da aljannar ni'ima Allah kai mu amin wallahi akwai latarafa ce kilewan musalai wallahi can zaka sha ta sosai eh nan duk kawai zan sha mamaki a saki jiki a can a more a ji daɗi kawai eh insha Allah Allah kai mu za a baza shi insha Allah farahun wa raihalun wa jannatu na'im sai Allah ya ce ni وأما إن كان من أصحاب اليمين na'am فسلام لك من أصحاب اليمين To, amma idan ka kasance, idan ka kasance daga cikin ashabul yamin, aikin ka bai kai na muƙarrabin ba, kasa su al-muƙarrabun su ne duk wani aiki na wajibi sai sun yi shi, aiki na sunna sai sun yi shi, mustahabbi sai sun yi shi. Han mustahabbi su ne muƙarrabun, aiki na haramun ba su yi shi, makruhi ba su yi shi. su ne wa muƙarrabun hatta da makruhi an ce kaza kai makruhi ne shi kenan an ce kaza a musabi ne a su komi ce- ke- su ne al-muqarrabun su kuma ashabul yamin su ne zai su yi wajibi su ne sanci haram amma wani bi da an ce musabi ne a to shi kenan wannan makruhi na a dan taba an ce shan ruwa ma- daga tsaye makruhi ne ce ayo to shi kenan bara sha an gane ko eh ka gani su wannan kenan su ne ashabul yamin saboda suna dan taba makruhi suna dan kin yin mustahabbi sai Allah ya ce fa salamun laka to barkanka madallanka barkanka aminci gare ka kai kawai aminci aka ce ma sai ka je ka gani eh akwai abinda ba su haduwa amma la ainu rat sai mun je wallahi insha Allah Allah kai mu lafiya kaga irin wannan ne sai ka ce Allah Allah Allah kawo nesa kusa wallahi wallahi Allah kawo nesa kusa da ana da garantin min al-muqarrabin din ne da daga nan kawai sai mu ce Allah kawai daga nan directly kai yanzu da a ce da a ce kawai shikenan mu gani an ce mana kuha daga nan abinda ya hana ku da zama cikin muqarrabin kawai mutuwa ce a kilewa salai sai mu ce kawai masallacin nan a yi filiyan masallacin nan da mu a ciki Allah samu shi asa Allah mana gafara Allah shirye da mu ya ce fasalamun laka min as'adul yamin kai can madallanka barkanka daga cikin mi ma- ma'abota littafinsa na hannun dama sai Allah ya ce وأما إن كان من المكذبين الضالين To in kuma ya kasance daga cikin masu ƙaryata tashin kiyama, masu ƙaryata Ƙur'ani, masu ƙaryata annabi, masu ƙaryata masu masu masu yin zunubi, masu yin abin da suka ga dama, in kai zunubi ka ƙaryata, in kai kaza ka ƙaryata, in kai abin da Allah ya hana ka ƙaryata, in ka ƙin abin da Allah ya ce kai ka ƙaryata. Minal mukazzibin abba minal mukazzibina dallin masu kuma batattu rabkanannu gafalallu bankadaddu can sai Allah ya ce me sakamakon su فنزل من حميم dami وتصلية جحيم ya ce garar baki da za a masu na tarbansu an gane ko shi ne za a masu mi- menene kabaki kasan kabaki nuzulan kabaki an gane ko garar baki min hamim shi ne za a tarbe su da wannan da wannan ruwan zahin faƙatta am'a'ahu ruwan zahi na jahannama wata siriyatu jahim sannan za a zara su a sanya su cikin wutar jahim shi ne gara bakin su sabkan su kenan la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu sai Allah ya ce mi إن هذا لهو حق اليقين wannan ho bayanin da ake ma lalle zancen nan bayanin da ake cikin na wannan surar gaba ɗaya ka sani tun abin da muka ɗauko iza waqa'atil waqi'a ko har zuwa nan wurin inna haza lahu alhaqqul yaqin wannan ai gaskiya ce wadda take yaqini ta ɗebe kokonto sai Allah ya ce mi فسبح باسم ربك azim to ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nan muka zo ƙarshen wannan sura suratul waqi'a suratul waqi'a muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka fara cikin ta na daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu ya yafe mana shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu gaba daya Allah subhanahu wataala masu taimaka ma addinin shi Allah subhanahu wataala ya lullumka dukiyarsu kuma ya sa mu gaba ɗaya cikin masu taimaka ma addinin shi bayan Allah gwamraye Allah da su zurai Allah ka auratar da su ka raba su da cikin wannan musiba. ka hudda su daga cikin wannan musiba da suke ciki Allah hada su da daidai su kuma masu aure kuma Allah zaunar da su lafiya ya sake buɗa musu arziki mai amfani na kulawa da iyannan su Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana waqdi hawaij kullu man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته